أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وشكرا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana ta 16 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda shi daidai da sha shida ga watan uku na wannan shekara ta 2025 har yanzu muna karatu a cikin suratul nisa za mu tashi aya ta 130
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يتفرقا يغن الله وكان الله واسعا حكيما
بسم الله الرحمن الرحيم آية da ta gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki yana gaya mana ko yana yi mana umarni da cewa idan mata ta ga cewa zamanta da mijinta za a samu matsala saboda wata larura da take tare da ita wato na tsufa ko na wani abu wanda mijinta sakamakon wannan yake son ta ga alama zai sake ta Allah maɗaukakin sarki ce ba laifi a zauna a yi sulhu ta sarayar da wani abu na haƙƙinta shi kuma ya haƙuri ya riƙe ta a matsayin matarsa wato mu a wannan zamanin ni'imomin da Allah ya yi mana suna da yawa shi yasa wasu ayoyin alkur'ani wato ba mu gane su sosai na nufin ba mu gane su kaman ba mu ganin aikinsu wato ƙwaro-ƙwaro kamar yadda wanda suka wuce mu suka gani kasan da duniya ba ta da yawa da za ka tarar da gari gaba ɗaya mutum goma ne a garin gari guda mai wuce mutum goma ba ko mutum ashirin wata za ka tarar da idan aka take ta ba inda za ta je ko inda ake zuwa yanzu ake maneji a rayuwa babu mutana da haka rike ta alheri ne ko da ta sarayar da haƙinta yanzu ne duniya ta yi duniya kawai kuma nisanta da lahira ta yi yawa shi yasa kawai sai mutum ya gaya shi ma zai iya abin rayuwarsa amma su magabata abin da ya dame su shine lahira mata ma abin da ya dame ta in za ta yi aure wa za ta aura wanda za su samu su shiga aljanna ba wai wa za ta aura wanda za su samu su ci duniya ba ba wai wa za ta aura wanda zai kayan a yi ta hayaniya a babban damuwa da shi ne wa za ta aura ta samu ta shiga aljanna iyaye a da babban damuwa su shi ne wane ne 'yarsu za ta aura wanda zai mata sanadiyar shiga aljanna amma kaga yanzu fa duka ba wannan muke tunani ba shi yasa wani abin an faɗa sai ka kaman yana da sauki amma bai da sauki ma'auri ana yi shi ibada ne so kowa tana neman ina za ta makale dai tunda dai ta san cewa yau ko gobe ko jibi ko gata ko bayan shekara biyar ko ashirin ko goma Allah zai dauranta kuma in ya dauranta nan hisabi za a yi mata kuma abin da yake ragewa daga wuta sai aljanna to ya za a yi ta shiga aljanna shi yasa kawai shine manufa amma in ba mutum manufarsa ba ke don wasu ayan ba zai gane ba kawai ya gaba abin shi mana na amma da yake su suna suna suna da manufa ta bin Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki yace sai ayi sulhu a tsakani kuma Allah da kanshi yace sulhu shi yafi alheri ayi sulhu a tsakani sannan Allah ya gaya mana cewa dan adam ba zai iya yin adalci tsakanin matayensa ba idan yana da mata biyu ko yana da mata uku ko yana da hudu ko yana da biyar to ba zai iya adalci na soyayya ba in Allah madaukakin sarki ya ce mu daidaita su a a duk abin da za mu to abin da ya shafi zuciya Allah ya ga mana ba za mu iya ba saboda dole a cikin iyalinka ka ji ka fi kaunar wata Allah ya san dalili wata zumunci ne da ita na wata kyauta ne da ita wata haka dai haka haka to wannan Allah ya cire mana ba shine matsala ba abinda Allah madaukakin sarki ya sa mu shine duk inda za ya zan zamu iya adalci kuma dole mu yi zamu iya adalci wajen ba su tufafi sai mu ba su tufafi iri guda ina nufin iri guda mai matsayi guda za mu yi adalci wajen ci da su sai mu ba su abinci kowace a ba ta abinci duka wajen zama kowace a ba ta zargin zama duk wannan wannan dole a daidaita amma zuciya kan Allah kaɗai ya san abin da yake cikinta akwai abin da Allah kaɗai ya san abin da yake cikinta wata mata ta yi fushi cewa za ta yi yaji mijin yana ki haƙuri tana tam tafiya za ta yi ta kusa ta fita sai ta kama hanya ashe ta yi mantuwa ta dawo gidan sai ta same shi yana tarawa tarawa har ya yi guri yana murna ta tafi ta ce murna kake yi na tafi ya yi shuru sai ta ce ta fasa yajin wato kenan za ta yajin ta bata man rai ne ashe shi gaba ta kai shi to haka nan din rayuwar take su haƙuri ne maganinta haƙuri allah maɗaukakai sarki yake so mu yi kowa dole kai ka samu ka ɓata iyalin ka mata ba daidai ba kuma dole ita ma ta yi ma ba daidai ba amma in kowa ya yi bi wasiya alkur'ani ya yi haƙuri sai a huta sai rayuwa ta ci gaba shi ne sai allah maɗaukakin sarki ya ce kada mutum ya ƙi yin adalci na wanda zai iya ya rabu da wata matarsa ta zama kamar ba ta da miji duk ya koma ya tare wajen guda ɗaya komai wajen ta a allah ce kare ya haka ita ma wannan ɗin tana nan a matsayin iyalinta kuma allah maɗaukakin sarki ƙarshe sai ya ce Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in ya tafarraka idan wannan shine kashi na uku idan komai ya yaƙewa kenan a musulunci akwai rabuwa in aka yi aka yi aka yi aka ga kowa kawai zai halakar da juna akwai wanda kawai matar ba za ta zauna ba cutar mijin take yi mijin kawai cutar matar yake yi kowanne sanadiyar zaman su ma kawai halakar da kansu za su yi to irin wannan sai ya zama Allah ya sai su rabu ba a san rabuwan amma wani zaman za ka ga rabuwan ta fi alheri to shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in ya tafaraka idan su biyun ma'aurata suka rabu to yi gunin lahu kullum min sa'ati Allah ya alkawari zai wadata kowa daga yalwarsa kuma kowa zai gani a ƙwaryarsa wato Allah maɗaukakin sarki idan miji cutar mata yake yi har ya kai suka rabu to Allah zai ba ta miji da ya fi shi idan mata cutar miji take yi har suka rabu Allah zai ba shi mata da ta fita idan ta zalunce shi ya yi haƙuri sai Allah ya haɗa ta da wanda zai ɗanɗana mata kuɗata idan ya idan shi yake zalunta ta yi haƙuri suka rabu sai Allah ya haɗa shi da wanda za ta ɗanɗana masa kudarsa wato ya sha wahala sakamakon wancan abin da yi da haka Allah ya yi alkawari zai wadata kowa da falalarsa bayan bayan an rabu na
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا
idan kuka duba duk ayoyin nan kusan aya uku ko hudu kowanne Allah sai da ya kawo walillahi ma fi samawati wal ard cewa fa duk abin da ke sammai fa na Allah ne ka sani duk abin da yake kasan nan na Allah ne da haka kai abin da ya sa ka yama umarni shine alheri gare ka shine alheri gare ni to sai Allah madaukake sarki ya ƙara maimaita ya ce wallahi ma fi samawati wal ard abinda ke cikin samai dukan su mallaka ne na Allah da abinda ke cikin ƙasa duka na Allah ne sai Allah ya ce wala qad wasainal ladina utul kitaba min qablikum hakika mun yi wasici ga waɗanda muka ba littafi kafin ku wa iyyakum kuma al'umman musulmi Allah ya ce mun muku irin wannan wasici menene wasiyar an taqullah ku bi Allah da takawa ba wanda yake morar rayuwar duniyar nan yana musulmi kamar wanda yake tsoron Allah wallahi sai ya samu nutsuwa Allah ka bamu idan mutum ya bijirewa Allah wahala zai yi ta sha saboda Allah ya cika rayuwar nan da wahala ba ku ji Allah madaukakin sarki ya ce laƙaɗe halaƙanar insana fi kabad ba Allah ya ce mu halitti ɗan adam a cikin wahala gaba ɗaya ka kalli rayuwa haka take yaro ɗan ƙarami bai san komai ba ana Allah Allah ya soma tafiya a kai shi nazari an soma ya soma bugawa in yana gama nazari a kai shi firamare yana gama firamare a kai shi sakandare yana gamawa ya tafi jami'a yana gamawa ya dawo neman aiki yana samun aiki a ce zai aure matan shi ta yi ciki ta aihu shi ma ya zo mun aikin da baban shi yi na shi kenan haka ne shi ma ya dingi kenan haka nan shi ma yaron haka nan kawai laƙar halakanar insana fi kabas haka nan Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwar to kaga ba abu babu hikima kamar dan adam ya zan duk abin da yake yana bin Allah to wannan koma me ya faru saboda ita wahala in dai bin Allah kake yi gaba sauki na zuwa saboda mutum mutum za ta zama hutu gare shi Allah ya sa mutum ta zama hutu to Allah madaukake sarki yace wai takfuru idan kuka kafirce fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh duk abin da ke cikin samai da abin da yake cikin kasafa na Allah ne kaga ma ba wajen gudu ba wajen buya ba wani abu dan adam ya isa idan komai na Allah wa kana Allahu ganiyan hamida kuma Allah ya kasance mawadaci ne kuma godaje abin godewa saboda mai mawadaci shi Allah madaukakin sarki ba yana so a bi masa biyayya bane dan zai karu ba Allah yana son mu zama mutanen kirki bane dan mun zama mutanen kirki sai mulkin Allah yayi kyau a'a ba Allah ya hana mu kada mu zama mutanen da ba su da kirki mu yi sabo dan mulkin Allah zai lalace ba a'a ba ko ɗaya a ci dan adam ne mulkinsa yake da alaka da mutane wannan ko mutum ya ko ya san yana mulki to mutane ne mulki su ne mulkin in suka zo in sarki ne a gari jama'ar garin da su yake takama inda duk garin za su tashi su gudu su bar garin ba zai zauna ba don ba wanda zai mulka kuma shi kanshi ma gudu zai na shi ta ba da misali na ce babu sarkin garin da in ya shiga gida ya kwanta mutanen garin su yi mitin hada iyalansu cewa mu gudu da daddare sarki na bacci a ce duk garin awazi har ba dawon shi ba kowa in ya tashi da safe ya ce sallama sallama ya ji ba sallama baya nan na na ya kira kowa in ya fito kusan dai ba zai je ya hau karga ya zauna ba na yawwa Allah kaɗai ya san in ma mai ƙaramar ƙwaƙwalwa ne sai ya buga ya sai ya buga ba kowa to shi Allah maɗaukakin sarki in duk ba ma nan ba ruwan shi in kowa baya ne in kowa ya ƙi bin Allah shi yasa za ka ji hadisin kudusi Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ce yake cewa wato law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ya ce da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljaninku duk za su bujire su zama kaman ala afujar kalbi rajulin wahidin minku su zama kowa ya zama fir'auna kowa fir'auna kaga dai ƙarshen barna sai Allah ya ce wannan ma na kasa zalika fi mulki shay'a Allah ya ce ba abin da zai rage ni da shi duka yace kuma da za mu zama mutanen kwarai kowa ya zama zuciyarsa kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san kirki an kai karshe to Allah ya ce shi kuma wannan ma za da zalika fi mulki shay'a wannan ba zai kare ni da komai ba wato in mutum shi yasa Allah yake cewa in ahasantum ahasantum li anfusikum in kuka kyautata kanku kuka wa wa in asatum falaha in kuka munana kanku kuka cuta saboda shi Allah madaukakin sarki komai nashi shi yasa yake ta nana ta cewa walillahi ma fis samawati wal ard ku sani fa duk abin da ke cikin sammai da mulkin su da mallakan su da halittar su duk nashi ne da haka bai bai bukatuwa ga komai Allah madaukakin sarki yace نعم ولله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات والأرض ga Allah duk abin da ke cikin sammai na Allah ne sa'annan duk abin da ke cikin kasai nashi ne wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama wakili wato ya zama majibinci na kowane wanda ya jibince shi Allah ka jibince mu Allah ya ce in ya sha idan Allah ya so yuzhikum ayyuhan nas ya ku mutane cikin kiftawa da bismillah sai Allah ya tafiyar da ku gaba ɗaya ku zama ba kwanan gaba ɗaya ku zama kun mutu gaba ɗaya ya zama duniya ba kowa ya ko mutane in Allah ya ga dama sai yi haka Allah mun gode da bai mana haka ba to Allah madaukakin sarki ya ce wai ati bi akhari sai kuma Allah ya zo da wasu mutanen wato gaba ɗaya wannan al'umma ya zama babu ita in Allah ya ga dama sai ce ba ma mutane ke so ba kuma a duniya sai kawo wata halitta daban tunda yayi mutum wa ya sashi yayi mutum babu kowa shine ganin damansa shi ya kage halittar mutum da kaga inda Allah ya so ba a mutum zai yi mu ba da wata halitta zai ba mu santa ba mutum din ma daman ba wanda ya san shi Allah ne yayi mutum da kaga sai ya kawo wai atibi akhari sai ya kawo wata halittar daban ya sa su subauta mishi sai Allah madaukaki sarki ya ce wa kana Allahu ala zalika qadira kuma Allah haka yake dama haka yake haka ya kasance mai iko ne akan yin haka rana guda in Allah madaukakin sarki ya ce duk kowa ya zama baya nan sai ya zama ba mu yanda ka san abu na bacewa eh dukkan mu nan masallacin nan Allah ya sa mu bace mu gan mu a haramin Makka muna da wafi na zan mu bace mu ce kawai mu bace mu je mu sha ruwa a harami ya ce na'am eh Allah mai iko ne akan haka eh ba wanda Allah ba zai yi ba eh akwai wasu abubuwa ne da Allah baya yi kuma ba zai yi ba garin damansa ne kuma yake ba wai magana babu abin da Allah ba zai iya ba eh na من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا Allah ce man kana yuridu sababar duniya wanda aikin da yake yi da ibada da yake yi da duk abin da yake yi abin da yake nufi shine samun ladan duniya Allah ka tsare mu ya zama abin da mutum yake na addini kawai duniya yake ne sai Allah madaukakin sarki ya ce ai wato mutum kaman yayi yayi yayi yayi yayi yayi baya ba zani saboda me fa inna menene fa inda Allahi thawabu dunya wal akhirah ai da duniyar da lahirar dinna Allah ne me wukan ka tsaya neman ɗaya ka nemi biyu mana amma ka nemi lahira kusan alkawarin Allah ne idan mutum ya sa lahira a gaba to Allah zai sa duniya ta bi shi a guje a guje ba wallahi sai ta biyo ka idan mutum ya sa duniya a gaba kuma sai duniyar ta gudu daman in lahira ba ruwan shi da ita shi yasa ake addu'a ake cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana shi Allah bai ce in ya baka duniya wai ba zai baka lahira ba a'a abinda baya so shine kawai ka tinkari duniya ka manta da lahira to nan ne dan adam ya shiga 300 ba uku amma kana san duniya ka neme ta na Allah ne zai baka kana san lahira ka neme ta a wajen Allah na Allah ne amma fa kada duniya ta saka manta da lahira babban kuskure dan adam zai ke sai kaga wani hadisi ma Allah madaukakin sarki yake cewa wanda duk ya sa duniya a gaba yace shikenan sai Allah ya ta bashi wahala a cikin ta haɗa shi da wahala ne haɗa shi da aiki haɗa shi da wannan ya ce kuma ba abin da zai samu a cikinta sai abin da Allah ya rubuta ya ce kuma in ya kama lahira sai Allah ya sako masa ya ba shi lahira kuma ya ba shi duniya kaga riba ta zama biyu da haka ba a san aikin da ya kama na lahira ne dan adam ya yi shi saboda duniya Allah ka tsare mu wa kana Allahu sami'an basira Allah ya kasance mai ji ne kuma mai gani wato duk abin da muke yi Allah yana ganin mu duk abin da muke faɗi Allah yana jin mu da haka ga mu yi kokari mu ringa faɗan alheri mu yi kokari mu ringa aikata alheri na يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون قديرا Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kunu qawamina bil qisti ku tsaya ku tsaya ku tsaya tsayin daka da adalci ku yi tsayuwan daka akan adalci shuhada alillah kuna masu ba da shaida saboda Allah kuma shaidar nan ku faɗi gaskiya walau ala anfusikum ko da abin ya faɗa a kanku ne in kuka faɗi gaskiya ku za a daure in kuka faɗi gaskiya laifin zai dawo kanku Allah ya ce in dai mun imani da shi to mutum ya faɗi gaskiya ko da akan shi ne awul walidaini ko da akan iyaye ne guda biyu abin zai fada wala qarabina ko da akan ƴan uwa ne abin zai fada in aka kira mutum shaida ya faɗi gaskiya ya faɗi abin da ya sani Allah madaukake sarki yace in yakun galiyan idan wanda za ku ba da shaida mawadaci ne to kada wadatarsa ta ja ku ta sa ku faɗi ba daidai ba au faqiran ko kuma wanda za ku ba da shaida talaka ne kada tausayinsa ya sa ku faɗi ba daidai ba domin in ka duba wasu tafsirai sababin nuzul na ayan ma wani ne wanda yake talaka ne ya yi laifi sai lokacin da ake ba da shaidar sai ana tausaya masa in Allah ya ce a'a a faɗa abin kawai yadda yake talaka ne shi mawadaci ne kawai a faɗi gaskiya Allah bai yarda da zalunci ba Allah bai yarda da a ɓoye shaida ba in dai an tambayi mutum to lalle ya faɗa abin da ya sani tsakaninsa da Allah kada talauci ya sa ya faɗi ba daidai ba na wanda zai ba da shaida a kan shi sa'annan kada wadata ya sa ya faɗi ba daidai ba na wanda zai ba da shaida a kan shi sai Allah ya madaukakin sarki ya ce in ma mawadata ne ko matalauta ne wallahu aula bihima Allah shi ya fitancinta da su da haka mutum Allah ya ce fala tattabi'ul hawa kada ku bi son zuciya an ta'adilu akan ku yin adalci wayin talu Allah ya ce idan kuka jirkita zance aw tu'ridu ko kuka kauda kai kun ga abu gashi nan yanda yake kuka kauda kai kaman ba ku ganshi ba to fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ya kasance masani ne zai ba ku labarin abin da ku kasance kuna aikatawa shi yasa shaida a musulunci gaskiya ake faɗi ba maganan wai dan uwana ne kaga a musulunci kenan wasu abubuwan da muke yi haka a cikin rayuwar mu kuskure ne musulmi da ya karanta musulunci ba zai yi ba ka zo ka samu ana faɗa da ɗan anguwan kawai sai ka shiga sai a kama dukan wancan saboda wannan dan anguwanku ne wannan zalunci ka zo ka samu ana fada da yayanka kawai sai ka shiga na ha wannan ai zalunci ka sai ka raba ka ji me ya faru yawwa ka ji me ya faru sa'annan ko ina aka ji tunda kai yayanka ne kawai shine da gaskiya wannan ai ba haka musulunci yace dole ne ya zama gaskiya ake goyon baya yaya ba ka da gaskiya na yawa ka faɗa shikenan kada ya zama irin shari'ar wane ne malam shehu jiha wai shi alkali ne alkali ne sai ɗansa sai ya mari wani mutum suka ne suka zo kotu da shi ya zama shi alkali ga ɗansa kuma an kawo gashi ɗansa ne ya mari shi ne sai ya dubi mutumin shi mutumin bako ne sai ya cewa bakon tun an ji lalle an ya tabbata ya mare ka to mu a nan dinari goma ake biya duk wanda aka mara da aka kai ya nubi ɗansa ya ce ka je ka kawo wa dinari goma sai ya kista mar ido cewa kar ya dawo na nuhu ya ce je ka kawo mar dinari goma sai ya nuna masa kai ya dawo to shi ne shi shehu jiha ya jira ya jira alkali ana zaune da ya san ba zai dawo ba sai ya lallaɓo kusa da alkali ya ce ran kai daɗe ko a garin nan naku kowa aka mara dai dinari goma ne ya ce eh goma ne ce da manya da ƙanana da duk goma ne kawai ya fake shi sai ɗauke shi da mari ya ce ran kai daɗe ya kawo ya baka ko ba ya daidai ba to goma goma ne kawai kuma ya je kawo na na shi a kan hanya yake eh ya ce ya zo kawai baka tunda dai ya yanke hukunci a je a kawo to musulunci bisan rashin adalci eh duk wata shari'a da ka gani ta a duniya aka yi rashin adalci Allah sai ya maimaita ta eh shi yasa duk abin da mutum ya san ba nashi ba ne indi haƙi ne gara ba ka lallaba mutumin ko da wayo ka cewa na ka yafe mu ina nufin ya fi sauƙi kun gama ka yi haƙuri eh a yafi shi kenan amma magana a yi ta jira ta an je lahirar na lahirar nan gaskiya ne za a je wallahi shari'ar nan za a yi ta eh ba karkaci ba kokonto a ciki da haka mutum ya warware abubuwan da ke tsakanin shi da bayan Allah sai ya fi masa shi kenan an wuce a wajen Allah ya sa mu warware kafin mu mutu na يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا
Allah madaukaki sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda kuka yi imani kuma aminu kuma ku yi imani bi ma'ana ku ƙara riko da imanin da kuka yi ku rike imanin da kuka yi da kyau ku ƙara imani ku rike imanin ku billahi da Allah wa rasulihi ku ƙara rike imanin ku da kuka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi da kuma littafin da ya Allah ya sassaukar da shi akan manzansa wal kitabi allazi anzala min qabl da kuma littafin da Allah ya saukar kafin nan kun san wajibi ne akan kowane musulmi ya imani da duk littattafan da Allah ya saukar mu musulmi mun imani da at-taura wanda Allah ya ba annabi Musa mun imani da linjila wanda Allah ya ba annabi Isa mun imani da zabura da Allah ya ba annabi Dauda mun imani da alqur'ani da Allah ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan musulmi ya imani da su da haka Allah madaukakin sarki yace wal kitabil ladzi anzal min wa man yakfur billahi wanda duk ya kafircewa Allah wa malaikatihi ya kafircewa malaikun Allah kunga musulunci da Allah ya bude suratul baqara cewa ay alladheena yu'minuna bil ghaibi waɗanda suke imani da abin da ba su ganshi ba wannan shine imanin musulmi musulmi ba cewa wai kowa komai sai ya ganshi yanda ƴan wasan kwaikwayo suke yi ai kaga mun imani da Allah amma ba mu taba ganin shi ba na ko na mun imani da Allah ko wannan imanin da shi ne Allah zai mana sakamako da shi Allah ya ba mana mun imani da mala'ikun Allah amma ba mu taba ganin su ba ko wani ya taba ganin shi a ka iya wata kila kai gamo na amma dai mu taba ganin amma wallahi mun san suna da mun san Allah na nan mun san mala'ikun Allah na nan fiye da duk wani abun ma da kasan za mu iya cewa mun san da su mun san Allah yana nan da haka Allah madaukaki sarki ya ce duk wanda ya cewa Allah ya cewa mala'ikun Allah wa kutubihi ya cewa littattafin Allah wa rusulihi ya cewa manzannin Allah wal yawmil akhir ya kafircewa ranar karshe wato shi bai da za a yi tashin alkiyama ba Allah ya ce wannan duk wanda yi wannan faqad dalla dalalan ba'ida ya bata bata manisanciya bata da karshen ta mutum zai shiga wuta ya zauna a ciki har abada Allah ya kiyaye na
innal ladina amanu thumma kafaru ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
an samu wasu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ko da sunan munafirci ko da sunan sai su zo su shiga musulunci sai su zai su fita sai su zo su ƙara shiga sai su ƙara fita to shine sai Allah madaukake sarki wato masu wasa da addini Allah madaukakin sarki ce innal ladina amanu wadanda suka yi imani suka sun musulunta summa kafaru sai kuma suka kafirce da suka yi ridda summa amanu sai kuma suka sake dawowa musulunci summa kafaru sa'annan suka ƙara yin ridda suka bar musulunci Allah ya ce summa zadu kufran sai kuma suka ƙara yin kafirci shine lokacin da suka kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafirci wanda yake babu dawowa saboda me Allah ya ce lan yakuni Allahu liyaghfira lahum Allah ba zai musu gafara wala liyahdihim sabila Allah kuma ba zai shiryar da su hanya ba saboda duk wanda kaga yazo ya musulunta to Allah ne ya shiryar da shi ba wani dalili wallahi kawai rahamar Allah ne in Allah ya nufi mutum da shiriya wasu ma dalilin da yake sa su musulunta sai ka ji abun ba wani abu bane kawai Allah ya nufi mutum da imani za ka ga wanda Allah ya nufa da imani abin sai ya baka mamaki dalili dalili ba yawa sai ka ga kawai ya musulunta an taba ba mu kissar wani mutum a London London yana yana conductor na na bus suna ana yana bashi ana bashi canji canji shi musulmi ne wanda yake yake yake yin conductor din wani wanda ba musulmi ba sai ya gwada wai ya ga ko da musulmin da gaske suke da gaske musulunci ne sai ya bashi kudi over ya bashi kudi over shi kuma da ya duba ya ga kudi sun yi wuce kawai sai ya bi shi ya dawo masa da shi wai wannan sanadiyar shi kuma ya musulunta ke eh kaga wa wani abu ne kawai shi ya gwada ya gani da gaske ne a Australia akwai wani masallaci da wani limamin masallacin shi yake ba da wannan labarin duk juma'a sai ya yi pamphlet haka wanda yake dan bayanin musulunci sai yana tura yara sai suna zuwa gida-gida irin yadda ake mana anan sai su kwankwasa sai su baka dan pamphlet na akan musulunci yace wata rana shi bai da lafiya an yi juma'a shi limamin yace bai da lafiya sai ce yau ba za su fita ba sai dan shi dan karami da yake tafiya da shi yace baba ka bani ni zan dan je nan na raba yace dan yamma haka duk wannan labarin da yake ba ku wanda abin ya samu da shi ya zo masallacin jima yake fada ya ce kawai sai ya je wani gida sai ya kwankwasa gidan wani mutum ne a gidan ya gama shawara kawai ya kashe kanshi ya gama shawara har ya rubuta irin wace wasiya kuma ya da ya rubuta na to koma mai ka kira shi amma ba wasiya ba ya dai rubuta abin da zai rubuta ga abin da ya sa zai kashe kanshi duniya ta ishe shi ya gama wannan ya zo ya sa abin da zai hau kujera ya hau ya sa igiya ya lankaya abin da yake jira kawai ya tura teburin ya shaƙe shi ya mutu sai wannan yaron sai ya zo ya ƙwanƙwasa gida sai wata zuciya ta ce masa kawai ka ture kai tun da mutuwa za ka yi sai ce a'a bari wannan ya zama shi ne last passing da zai yi magana da shi ya ce sai ya cire igiyar sai ya sauko sai ya zai buɗe ƙofa sai ya yaro da pamphlet a kan musulunci sai ya karɓa sai ya tafi sai ya ce bari ya karanta wannan ya zama shi ne ƙarshen karatu sai kawai ya karanta bayani akan musulunci sai ya ji zuciyar shi sai ya duba adireshin masallaci ta ji dalilin da bai kashe kanshi ba kawai sai ya fita ya kama hanya je masallaci kawai ya musulunta ya musulunta a lokacin da yake magana malami ne mai wa'azi na nufin yake ba da labarin kistan musuluntarsa ka gane Allah maɗaukake sarki in ya tsare ka ya tsare ka eh don banda Allah to shi kuma abin mamaki ne limamin yake mamakin a ranar ma bai niyyar saboda baya jin daɗi a je ba amma ɗansa kuma bai taɓa tafiya shi kaɗai ba amma ranar ya ce kawai ya kawo saboda Allah ya yi wannan mutumin ba zai zama dan wuta ba eh Allah ya yi wannan mutumin zai musulunta haka Allah yake shine musabbibul asbab shine mai abin nan komai nashi ne shi yasa dan adam wannan daren lailatul qadr da yake zuwa Allah ka datar da mu yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bawa nana Aisha addu'a yace ta ringa cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai mai rangwame ne kana san rangwame Allah ka mun rangwame in Allah ya ma rangwame fa shikenan komai an gama Allah kai mana rangwame
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما
Allah madaukakin sarki yace bashirul munafiqin kayuwa munafikai albishir bi anna lahum azaban alima cewa tabbas suna da azaba mai radadidi munafikai muwaye munafiki wannan munafikan da Allah yake kira suna da azaba sune innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su da man kafirai ne in ma sun zo sun ce sun musulunta ƙarya suke yi shi munafiki kusan wato biyu babu yayi wani malami yana maganan ya ce munafiki siffar munafiki a duniya ko kwatancan kusa shi ne ya ce mutane uku mutane uku ne suke tafiya tare suna tafiya za su yi tafiya ya ce kuma inda suke tafiya nan da suka baro waje ne wanda yake bai da kyau suna kokari su tafi wani waje wanda yake na alheri shine bayan an tsallake ruwa yace sai suka zo bakin ruwa suka tsaya su uku sai daya ya fada ruwa yayi kokari ya tsallake ya koma can gaba sai wannan ya tsaya a nan inda yake bai da kyau sai shi wannan munafiki sai ya shiga ruwa sai ya zo tsakiya sai ya tsaya sai wancan da ya haye yana ce masa in maza ka hauro sai wannan da ya tsaya yake cewa ka dawo kai maza ka dawo to sai ya tsaya shi bai hauro ba shi bai dawo ba to sai ruwa ya tafi da shi wannan shine munafiki dama haka Allah ya ce la ilaha ula'i la ilaha ula'i shi baya nan baya shan eh shi da ma wannan kafiri kafiri ne kowa ya san da zai tafi to shi bai tsaya ya ce shi kafirin bane na can musulmi ne shi ko bai tsaya ya musulunci shi kenan kaga bai babu shi yasa Allah ya ce to su munafikai su za a zuba sa'annan a zuba wuta akan su sa'annan a zuba yan wuta su a kasan wuta suke saboda bayan ma ba su tsaya cewa kafirci ba sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wato amma ba karka ji ana munafiki ba ana nufin munafiki wanda muke faɗa na mutum ya ma ƙarya ka cewa ne kamun munafurci ba wannan shi munafurci munafurci kala biyu ne akwai nifaqun duna nifaq akwai munafurci na kafirai shine wannan akwai wancan munafurci kuma na haramun sabo ne kawai ba kuma kawai bane yana kai yana kai mutum wuta amma dai na kira shi kawai ne dan mutum ya gane ba kafirci bane na shine kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato alamatul munafiki salasu yace idza hadasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana a wata ruwaya da ya kira hudu yace wa idza qasama fajara duka wannan alama ce ta munafurci amma duk aiki ne na haram wannan koda ya shiga wuta zai fita dan ba kafiri bane Allah ya tsare mu الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة
kun ga Allah da kanshi ya fassara munafukan da yace ayi musu albishir ko Allah ya ce ku yi munafikai albishir cewa suna da azaba mai radadi sai Allah ya faɗi suwaye yace allazina yattakhizuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin sune waɗanda suke rikan kafirai su mai da su majibinta al'amarin su su bar mu'mine shi yasa ba a san musulmi ya rike kafiri ya bar mu'mine a matsayin majibinta ba an hana musulmi yayi harka da kafiri ba a'a akwai kasuwa na akwai zamantakewa akwai harkoki amma jibinta wanda yake wannan sai mumini eh ka jibince shi a sai mumini abokantaka sai mumini duk da cewa yanzu aboki a cikin musulmin ma sai ka tona saboda abokin suna ne in ka duba sharuɗan abokantaka na musulunci kan da yawan mu bamu cika ba mu cika ba kawai da baki ne da ka an ga ma sharuɗan kai ma kawai zai ka ji kai aje baka da aboki na eh tunda kaga sharuɗan malamai da suka faɗi sharuɗin aboki suka ce sharuɗin aboki shine aljihunku ya zama guda ɗaya ne na aljihunku ɗaya ne da kai da abokinka in yana da shi kana da shi in ba ka da shi bai da shi in ya samu ka samu wannan shi ne aboki ba ka ji ɗaya daga cikin magabata wanda zai yi tafiya ya ɗauki jakar kuɗinsa ya ba wa baiwarsa baiwa ce a gidan ya ci ta ajiye masa sai abokinsa ya zo baya ya ce ina mai gida ta ce baya ce to ya bar miki ajiyar kaya ya ta ce ya bar min jakar kudinsa ya ce je ki ɗauko mu sai ta je ta ɗauko ya duba ya lesa ba ya biyu yadda yake so ya ce to je ki ajiye in ya dawo ki ce min na zo kuma gashi na iba da ya je ya dawo tafiya ya ce in yi bako ta ce eh abokinka ya zo me ya faru ce ya tambayan kabar ajiya na ce eh kabar da kan kudinka ya ce na ɗauko masa na ɗauko masa ya irga kudin da ya yi masa ya tafi yadda tana faɗan haka ya ce allahu akubar ya ce na ‘yan taki na ‘yan taki kin zama babawa ba baiwa ba saboda daɗi ya ya ta tsare abokantaka to sai ka hararo ka kai in aka yi haka da kai da abokinka na yadda za ku kare na in ka ji sharuɗa da suka faɗa da abokan daga wallahi sai an gama sai ka ji gaba ɗaya ba ka da aboki ina nuhu kawai dai ana kiran suna aboki to aboki kuna tare za ku wuni yana da kuɗi baka sani ba na aboki aboki bane to abokantaka in dai abokantaka ne wallahi ba ka gane kana da aboki sai ka mutu saboda shi abokantaka ibada ne ana yin shi ne don Allah ya biya ba wai don mun ganin idan mutane ba da haka wani in abokin gaske ne ba a ganewa sai ɗayan ya mutu sai ka ga ya zo ya ɗauki nauyin familin gaba ɗaya makarantarsu komai lafiya ba kuma ka san dai baya nan bare a ce ana yi ne don ya gani to ka san an yi ne don Allah kuma Allah madaukakin sarki zai biya irin wannan abokantakan ne ran tashi alkiyama Allah yake cewa abokai al-akhillau ba'dhum yawma idhil li ba'din aduun yace illa al-muttaqin yace abokai ran tashin alkiyama za su waye gari su zama abokan gaba yace sai wanda suke abokantaka akan tsoron Allah ya ce nan ne za ka ga aboki na neman abokin shi shi ne irin abokantakan da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kirga mutane bakwai da za su shiga inuwar al'arshi ya ce a ciki akwai abokai wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi su wannan to shine in an samu matsala da irin wannan abokin ɗaya ya shiga aljanna ɗaya bai shiga ba ɗaya na aljanna zai ce Allah ina son na ga abokina kuma wallahi sai a je a dauko shi ko a waje yake yake nan aka ga aboki yayi rana na eh yayi aiki kam kuma abokantaka ta yi kyau ba abokin da zai ja ma dangon yasa a kamo ka a'a to da mun annabi sallallahu alaihi wasallam ce yayi yace almar'u ala dini khalilihi yace falyanzur ahadukum man yukhalif yace kowa fa yana kan addinin abokinsa ne da haka kowanne ya tsaya duba ya ga da wa zai abokantaka kai ba malami ba ran kiyama kawai sai kaga an tada kai a cikin malamai ai kaga abokantaka ta yi na ta yi riba kai ba wani salihi ba kawai sai kaga an tada kai a cikin salihai kai ba shahidi ba sai kaga an tada kai a cikin shahidai haka haka haka to kai ba barawo ba a tada kai a cikin gungun barayi haka dai ba za a yi nan da kajin nan eh a ga ma ga dalili yawa wani ba dan kwallo ba haka za a tada shi a cikin kwallo eh na'am ka ganka a cikin gakanan cikin tim din Arsenal da Manchester a kan kiyama an tada kai na ha saboda kana son su wani a tada shi a cikin su ba igul haka za a yi fa wallahi da abin da yake baka ji sahabin da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa sahabbai wato hudu baba ya zo daga kauye sai kawai yana shi ya zo ya tambaya ne wace za a tashi kiyama yana wace za a tashi kiyama ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaman bai ji shi ba ya zo ya matso ya tsaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba ya ci gaba ya gama abin da yake na magana sai ya ce wane ne na ji yana tambayan wace za a tashi kiyama sai ya ce ni ne ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah shirin me kai ma tashin kiyama kake nema wace za a yi me ka tanadar mata sai sun koyar da kai ya ce gaskiya ban tanadi komai ba ce gaskiya da sallah ba gaskiya ba komai wato bai ba wani ba takama da wani aiki sai ce amma fa ya rasulullah gaskiyar magana ina son ka ce wannan kan zai iya bugan kirji ya ce gaskiya ina son ka wannan kan ya ya wannan zai iya nanatawa sai manzo Allah ya ce masa to in ku haka ne ai baka da matsala yace almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyam yace kowa yana tare da wanda yake tsoron kiyama kun ga amfanin kyan san mutanen kirki da amfanin zama da mutanen kirki da kuma illar zama da mutanen banza eh dan zaka tashi ka je baka ci nanin bananin ta cika wani haka za a tada shi a cikin mawaka fa ya ringa cewa ni fa ba waka nake ba a ce ina saboda kana san su haka za a yi kowa ya tashi a cikin waɗanda yake so da ka so mutanen kirki yana da muhimmanci
وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله
ni ban gama fassara ba kawai da na kalli Qur'ani sai ya kama tafiya Allah madaukakin sarki yace allazina yattakhizuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin sune waɗanda suke rikan kafirai majibunta su bar mu'minai sai Allah yayi tambaya yace suna rikan su ne ayabtabuna indahumul izza suna rikan su ne suna neman daukaka a wajen su a wajen kafiran yace ai fa innal izzata lillahi jami'a daukaka ta Allah ce shi yake bayarwa wanda yake ba da daukaka sai Allah wallahi duk yanda kaga ka samu duk abin da kai wallahi Allah ne ya baka ba shi yasa ake cewa ko soje da yake kwace mulki Allah ne ya baki ba saboda in bai bar shi ba ai bai sai kwace idan bai yadda ya ba ba zai iya kwacewan ba yawa duk abin da kaga ya faru da kowanne ne kawai ka san Allah ne da ka daukaka tana wajen Allah in mutum ya same ta to ya gode wa Allah in ya gode wa Allah sai Allah ya rike masa ita dama haka Allah yake so la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid da haka Allah ya ce duk daukaka tana wajen Allah gaba dayanta
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها بشريا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allah madaukakin sarki ya ce wa qannazzala alaikum fil kitab kuma hakika Allah ya saukar muku a cikin littafi umarni cewa an idza sami'tum ayatillah idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafircewa ayoyin Allah wa yustahza'u biha ana yi izgili da ayoyin Allah Allah ya saukar muku cewa fala taqudu ma'ahum kada ku zauna tare da wannan masu wannan aiki da haka masu majalisa masu wajen hira duk wajen hiran da kake zama ana zagin Allah ko ana izgili da addini ka daina zama a wajen ka canja wajen hira wallahi baka samu wajen hira ba saboda duk abin da ya same su zai same ka eh karkace kai kawai dan ji kake yi ka sa akwai wasu wuraren hira za a samu wani wanda shi ba ruwan shi da Allah daga zagin mutane bai da aiki ya zagi wannan ya zagi wannan to kai kuma da kake zuwa hira wajen kana ji kaman ba ai ba kai kake zagi ba amma kana jin dadi ana zagin mutane eh kai kawai ji kake har Allah Allah kake zo ya soma da kai da shi duk ɗaya kuke a wajen Allah eh ɗaya kuke da haka Allah madaukakin sarki ya ce ya saukar a littafi cewa in kuka ji ana kafircewa ayoyin Allah ko ana izgili wa ayoyin Allah Allah ya ce kada ku zauna tare da su hata ya kudu fi hadisin gairi har sai sun bar wannan izgilin sun bar wannan magana ta kafirci sun shiga wani zance ba wannan ba idan kuwa kuka ci gaba da zama Allah ya ce innakum izan misluhu kuma kun zama irinsu duk da cewa wannan aya maluma sun ce Allah madaukakin sarki ya zoke ta da wata aya da take cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki ya yi maganan waɗanda wato ba yake cewa wato hisabin su baya kan ko wa min hisabihim alayhi min shay'in ko kana ma baka ja mun aya in ya kake mu kai Allah madaukakin sarki ya goge ta da cewa wato na zama kafiri ba ba wai na sabon Allah ba a'a an zauna ka zauna a wajen da ake izgiri da ayoyin Allah to kana cikin sabon Allah kana cikin wato sabawa umarnin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah madaukakin sarki zai tattara munafikai ya tattara su tare da kafirai a cikin jahannama gaba daya Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu alhamdulillah ne ne tambaya karanta mana a jika hutar da karanta yana a ba ku ce amin ba yau Allah ya jiƙa iyayena da rahama ai ku ce amin kuma Allah ya jiƙa naku akwai gyara kuma ba wani tsantsan ilimi kai dai ana ta karatu na
tambaya shi ne
to tambaya biyu malamin nan yayi da dai addu'a Allah ya ji kan iyayen mu gaba daya shi ma Allah ya ji kan iyayen shi tambayar ta farko shine ya ce yana jan isha da tarawih da matarsa to in ba wani larura ne da kai ba wannan kuskure ne ka ringa zuwa masallaci kana yin jami'i da mutane Allahumma sai in akwai larura akwai wuraren da a lokacin isha anguwansu ba zai fita ba ba za a iya zuwa wani a kusa akan samu haka haka wannan suna da larura wani ya fita anguwansu dare sai barayi su masa illa misali kaga duk wannan dalilai ne da mutum zai tsaya ya sallah a gidansa amma dai in ba haka ba ka ringa sallah a cikin jama'a shine alherinka Allah ya sa mazaje su ringa yin sallah jami'a mataye kuma su ringa yi a gida su ma in za su zo masallaci musulunci bai hana su ba in mace ta ce za ta zo masallaci ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kada ku hana su la tamna'u ima allahi masajid allah manzo allah sallallahu alaihi wasallam kada ku hana bayan allah zuwa masallacin allah in suka ce muku za su zo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku hana su sai ka bar su su zo da haka akalla in ma haka kake yi kuma baka daina ba to ina baka shawara a goman karshen nan ka ringa zuwa masallaci ka ringa zuwa eh akalla goman karshen nan da ake ta neman lailatul qadri yace duk kasawan mutum duk ragwancin mutum to kai kokari kai isha da asuba a cikin jami'i na waɗannan dararen da waɗannan kwanaki kai kokari kuma ka karanta alkur'ani ko da feji ne eh ka yi kokari ka yi abin da za ka yi eh don allah maɗaukakin sarki shi daren lalatin kadari kawai falala ne kyauta yawa wannan al'umma a ba yi wani daman gwanintan wani ba ne a'a kawai dai ana son ka tun ana samun lada da yawa kai ma ka yi kokari ka san samu amma duk yadda ka yi za ka samu inda kana musulmi insha allah eh illa ladan wasu kaga duk abin da ka yi na alheri ana ninnin kama shi a cikin wannan rana da ka so ake yi ka iba da yawa don ba ka sani ba ko ba za a sake yi da kai ba shi ne kawai sai tambaya ta biyu mai ce ma na? taimako na'am menene fa'ida ga wanda ba musulmi ba ya bada taimako akan addinin musulunci zai samu lafiya zai samu kuɗi eh duk waɗanda suke yin alheri na taimako addinin Allah Allah yana saka musu kuma ba ba farau ba ai ko a dama akwai kafirai da suke taimako addini kuma Allah da kanshi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yu'izzu hadha ad-din yace walau bi rajulin hadir yace Allah zai taimaki wannan addini koda da kafirai ne saboda duk komai nashi an taba kawo wata tabbaya yaya matsayin kafiri da ya ba su taimakon gina masallaci wai za a karba an ce za a karba mu za a karba a tashi a dai neman taimako wajen shi ne shi ne bayi da kyau don ba a san irin yadda zai wa mutane kallo ko wulaƙanci amma shi da kai shi ya kawo taimako sai a karba Allah ne ya kawo Allah ne ya kawo a yanzu kana tafiya wani kafin ya ce ma ga dala dubu goma sai ka ce a wai misali a wai misali nake sai ka ce a kafin ne suka ce alhamdulillah hmm yawa shi dama abinda ake duk taimakon da za su kawo wanda zai zama ya cutar da addini shine ba a yarda da shi amma ba haka ba babu komai Allah wa na'am wa alaikum assalam na'am na'am na dan sadan mutane su ji sosai na'am ya ne ma ba ya fitowa sosai bare a gyara na'am yawa na'am na'am na'am Allahu akbar shekara 21 Allahu akbar to haka suke ta faruwa a a Ingila again irin wannan labarin da ya bayar akwai wani mutumin Pakistan shi me ake kiran shi loda ne ko mai tura turoli in an sai kaya na ba suna da suna ba in mutum ya zo ya yi shopping a supermarket da tura mashi ya kai mara mota na loda din ko to shi aikinsa yake nan mutum pakistan ne yana da kuma mai addini ne baya wasa da sallah da gemunsa kullum yana ta yana ta aiki irin kuma ya tsaya yana aikin sa bil haqqi to shi me me supermarket din yana da office yana kallon ma'aikata kullun yazo haka yana kallon su in an ba aiki suna zaune ana wata ana fara'a ana masu ashe hankalin shi duk yana kan wannan mutum yana ta kallon shi sai ya gan shi yana ta murna yana dariya yana bayi da wani bakin ciki kuma ya san salarin sa wai bai da yawa shi yake biyan sa shi wai sai ya zauna ya wuni a ofis don shi a bace shi mai wajen shi zai ga wannan mutum yana ta dariya da mutane taba wannan yanayi wata na abin yake shi ne ce a kira shi shine ya zauna da shi to me yasa na ganka kullun kai cikin fara'a kai wane ne sai ce masa ai addini na ne ya koya mun haka ya ce kai addini ya ce masa musulunci ya yi masa bayani yana ta tambayansa yana ta tambayansa ya ce ai musulunci ne ce abin da Allah ya baka ka gode ka samu contentment ka samu wadatar zuci duk ya yi ta masa bayani wallahi kawai sai ga mutum ya zo yana kalmar shahada gaba ɗaya wajen sai ya musulunci ta haka Allah yake wa mutane wato in ya nufe su da shari'a ba wani abu kamar yadda wanda Allah bai nufa ba da shari'a ba wa'azi ba komai za ka yi da zai ba haka abin yake mu ma duk Allah ne ya zaɓe mu muka zama musu eh kar ka ɗauka wani wayanka ne a'a kawai mun gode ma wallahu a'lam Allah ka tsare mana mutunci wa alaikum assalam na'am sai kuma ta fitar to shi dai na farko kaji da kai tambaya ma sai da masallacin ne ya dau abin nan saboda ba wanda yake da rabon aljanna da zai daki mahaifiyarsa ba wanda yake da rabon tsira wajen Allah ma da zai zagi mahaifiyarsa ko ya mata magana domin shi Allah madaukaki sarki cewa yayi yace imma ya buluganna inda kalkibar ahaduhuma aw kilahuma sai yace fala taqullahuma uffin uffin innan shine duk wata magana mafi kankantan magana mara kyau kowace ce da ka sani ita ce list na magana mara kyau a duniya Allah ya kaga ga musu to kaga ce abin ya kai da duka ai kaga mutun ya shiga wani yanayi yawa ya shiga cikin halaka eh in iyayen nanan in tana nan to wallahi yayi maza maza je ya fadi ya fashe da kuka ya ce ta yafe masa in yayi sa'a ka san uwa zai ta ce ta yafe kada ya sake to kada ya sake na wallahi halaka ce Allah ya kiyaye eh wannan wannan kuma kai ma ka amsa kar in ke fita bakin aure ta fita na to ina aure na babu shi yasa jiya nake cewa mutane su daina wasa da magana auren su kan wani abu na rayuwarsu ki kai mata ko ma me in ka ce in kin fita ba zan ƙara baki kudin cefa ne ba a ka gane in kika sake fita sai kin sati ba ki sha shayi ba ina nufin ka dai ne za ka yi amma ba magana aure ba eh dan in ta fitan babu auren to me kake so kuma ka ce in ta fita ba aure kuma ta fita to kai ma wannan amsa kake nema na za a ce ma Allah ya kiyaye to bismillah salamun tida na'am kaman kawai kuka biya rima kuka sha kiɗa yawa na to ka sake tambaya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ga wani ya bada qur'ani ya ce da Allah yana bukata a sashi da kai shi ba kaban eh idan idan na sashi a rubuwa sannan akwai gwamna shi ma kalma yake da tsara su ina son samu saduwa sannan shi ma rabu matar sabatar lafiya da samu sannan alisari alisari shi da Allah ya maka wai makaucin shi Allah ya mai rufa duka ku tattara sai gobe mun tashi in Allah ya Yawai, yau kalau wai hamza wannan abun karatu bacci ya faru wannan yadda ka tura karatu na gani ya aka suka yi na gani na ga duka karatu eh ya koya maka ya yi kyau ya yi tun da kowa yana hawa Thank you.